أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وتوفيقا وصدادا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا يبو da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda Allah cikin hikima shi ne da ikon shi da kaddarawa shi ya sake ba mu damar ci gaba da darasinmu na littafin nabiyun rahma wallafar alprofesor muhammadu sani umar musa rijiyar lemo hafizahullahu ta'ala wannan darasi insha Allah zai kasance shine darasi na 21 insha Allah a cikin wannan littafin muna roƙo Allah subhanahu wataala ya muna ga makatar da faɗan gaskiya da aiki da ita wama tawfiqina illa billah a yau muna ranar litinin 6 ga watan Rajab shekara 1446 hijiriya wanda shine 6 ga watan ɗaya. watan janvier shekara 2025 miladiya in sahat muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana muwafaka idan ban manta ba darasinmu da ya gabata zan mu tashi insha Allah qaulul musannif rahimahullahu ta'ala bai'atul aqabatu saniya alliance wadda aka yi ta a aqaba jamratul aqaba ta biyu Dezim Alliance. Can waccan mun ga Premier Alliance ko? Wanda aka zo da mutum nawa goma sha biyu. Suka zo da mutum goma sha biyu gaba ɗayansu. An gane ko? Wancan na farkon kama a yi Alliance su daman su shidda ne suka zo suka amshi mukaddiman musulunci. To bayan sun tahi ɗai mun haɗi ya mutu ko? suka ƙaro wasu bakwai tare da su biyar na khazraj bin aus an gane ko to wannan biyar guda sha biyu suka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam aliyas wanda mun gani wata bai'a ce suka mashi bai'atun nisa wanda annabi yayi bai'a da mata Allah yusriku billahi Allah yusriku Allah yushriku billahi shay'a wala yusriku wala yaznu wala yaqtulu auladahum ولا يأتون ببهتان يفترينه بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصونه في معروف eh wannan ta maza kenan haka suka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam su shiddan nan su goma sha biyu to bayan sun koma bayan sun koma 83 safa 83 na bayan wannan goma sha biyu din sun koma shine aka zo Dozem Alliance mun ga darasi da Imam da ke da kai cikin waccan Premier Alliance ko shi ne yanzu da ya zama alliance malam ya ce bai atul akabatu saniya bai a alliance ta akaba da aka yi wurin akaba ta biyu mun gane ko malam ya ce fi mausimil hajji fi mausimil hajji fi sanati saniya salisati ashara minan nubuwa a cikin lokaci period ta hajji shekara ta goma sha uku da aiko annabi tunda aka san komai iqratun da aka ce mai ya ayyuhal mudaffir to kaga wannan shekara ta sha uku bayan aiko shi hadar al'ad nam hadara li'ada'i manasikal manasikal hajji na'am bid'in wa sab'una nafa an gane ko mutum saba'in da ‘yan kai mutum saba'in da ‘yan kai suka zo don su yi hajji wanda minal musulmuna nafsan minal musulmuna na daga musulmai min ahli yasri ba ‘yan madina can mutum nawa muka gani goma sha biyu sun tafi ko kawai da shekara ta jihohi suka zo su saba'in da ‘yan kai an gane ko in ka ji an ce bid'a yana kai daga ɗaya zuwa tara ne ko aka ne ko bid'a daga ɗai zuwa tara ko kuma wasu malamai suka ce daga uku zuwa tara kenan saba'in da yan kai interval din nan suka zo duka sun musulunta daga madina ka duba ka gani annabi kawai wannan ambasadar kada ya tura masu an gane ko musa'ab ga su sun dawo gaba ɗaya su saba'in da yan kai ja'u dimnu hujjaju qaumihim da suka zo sai suka zo da wanda suke hajji na daga mutanen su minal mushrikin ai mun gani suna hajji tun suna mushrikan su sai suka biyo convoy delegation ta hajji ta mushrikai ta yan garin su amma su wannan 70 da yan kai su musulmi ne akwai abin da zai kawo su makka وقد تساءل وقد تساءل هؤلاء المسلمون فيما بينهم alhali su wannan musulman saba'in da yan kai tsakankaninsu suna tattaunawa suna tambaya suna tattaunawa suna tattauna yawo a ce kaza kaza kaza akan me suke tattaunawa wa hum lam yazalu fil yasri ba aw kanu fil dare malam yace a lokacin da suke tattaunawa wato suna cikin madina tun suna madina kan su huto ko kuma ma tun sun huto kuma suna hanya dai suna ta hira suna tattaunawa a cikin tattaunawa suke cewa hatta mata حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد ويطوف في جبال مكة ويخاف wai har sai zuwa yaushe ne har sai zuwa yaushe ne zan mu bar annabi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi mu bar shi ana kora shi kuma ana barin shi ta kewaye kewaye cikin duwatsu na makka yana laɓe-laɓe in yayi can a kora shi ya kasa samu ya isar da addini kaga wannan saba'in da yanka yadda dukan su goma sha biyu ne suka zo mu baya amma dibo yadda imani ya ratsa su yadda imani ya ratsa su kamun su zo su ga annab sallallahu alaihi wasallam an gane ko suka ce wai har yaushe zan mu bar annaba ana ta kora shi ana barin shi yana ta kewaye kewaye cikin duwatsun makka yana jin tsoro a makka ai bai bai kamaci ba suna tattauna zancen nan falamma qadimu makka yayin da suka iso makka جرت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم اتصالات سرية أدت إلى اتفاق الفريقين على أن يجمعوا في أوسط أيام التشريق في شعب الذي عند العقبة سيسوك سامو اتصالات كما كتير كوميونيكاسيون السرية كوميونيكاسيون سيسوك سامو أما أبويه wani ma bai san ba sun samu wannan communication din aka samu kamar misali yan leƙe asiri su je su nemo labari da annabi ya za a yi ya za a yi ya ce kaza suka ce kaza misali sarriya aka yi ta asirance a cikin wannan wato communication din asirance sai suka samu tawafiki suka ce yadda za a yi mu hada wani kango wani haka shingiya haka ko kwace wani hili haka na yana nan daidai haka ba nan bayan haka ba a cikin ausata ayyamu tashriq tsakiyar kwanakin wannan ayyamu tashriq kenan ya kasance 11 ko 12 ga wata su hada nan a wannan wurin nan dai suka yi randevu su haɗu gaba ɗayan su da dare aka hudu lokaci da rana da yar ɗin da ya kamata a haɗu lokacin daren da ya manzo su haɗu shi rasulullah sai ya isko su dan ai ka lura ka gane yanzu ina ne ake ciki su 'yan saba'in da 'yan kai ne nan kuma duk larabawa ne wanda suka zo hajji ga kuma kurai shahada mun suna toshe wannan din ko cewa aka yi za a farmake su ya kake gani ba su iyawa a lokacin dole sai sun yi abin nasa a koye yadda za su tabbatar da shi yanzu da suka ce a bayyane za su yi su saba'in da yankai su huto a bayyane ya kake gani ai in aka ce za a farmake su a cikin ƙabilun larabawa da suka zo hajji ba su shafa ba su shahawa shi yasa sai suka daidaita da darza a hadu na'am wa an yatimul ijtima'a fi sirri taman suka ce reunion din nan haduwan nan a yi shi a sarrance cikakken sirri fi zalamin laili cikin duhun dare an gane ko abin ne za a yi shi a boye shi ma boyen sai cikin cikin duhun dare fala jabir bin abdullah jabir na abdullah a cikin wani hadisi yake hadi yake cewa na'am rahila ilaihi minna saba'una rajulan hatta qadimu alaihi fil musim daga cikin mu mutun 70 sun huta sun tahi har suka isko annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin hajji fawa'adnahu sha'ba al'aqaba yace sai fawa'adna fawa'adnahu sha'b al'aqaba sai suka yi rendezvous da shi aka yi alƙawari inda za a haɗu shine wannan kangon ko kace shinge da ke da kwai a wurin aqaba jamratul aqaba fashtama'na alaihi min rajulin wa rajulaini an gane ko ya ce haduwar ya aka yi ta mutum saba'in din na ai ba tashi ba za su yi kawai gaba ɗaya saba'in sun tahi da an gani an san akwai magana kuna tare da mutane misali ka ɗoka bisu ce ta tashi da bisu mai ɗoka mutum saba'in kawai sai kuka ga mutum ishirin ga can sun yi can ai yin cewa za ku akwai akwai magana mutum ishirin sun ware sun yi can to an zo a kwamfuwa ai ka san bai yiwuwa su watse a tare shi ne ya ce ma sai muka haɗu wurin annabi sallallahu alaihi wasallam min rajulin wa rajulaini kawai sai mutum ɗaya ya tashi ya ɗan huta don mutum ya tashi ya huta ana tare kun damu da shi ka ce wani biyan bukata ne ko mutum biyu sun tashi kai wani sirrin sirri za su yi ba a kula ba to a haka a haka a haka duk suka yi dubara da mutum ɗaya da mutum biyu da mutum ɗaya da mutum biyu sai su ta yi suka haɗu wurin nan hatta tawafai na har sai da muka cika faƙulna sai muka ce ya rasulallah ya ma'aikin allah alaman nubayuka faɗa mana mu zo mu mun musulunta amma faɗa mana amine ne zan mu yi alliance shine muka ce alliance ai sun za a yi sai an yi decree ko sai an rubuta kaza kaza kaza kaza kaza kaza sai kai signature yi signature ko alliance ta siyasa ai akwai ta zan mu maka alliance to abun bi gare mu an gane ko ita dai da yake wannan ba irin ta bace ba alamar lubayo ka ita wata siyasa duniya ake nema ita kuma wannan lahira ake nema akan mi zammu ma alliance sai annabi ya ce tubayuuni za ku mana alliance akan mi na farko ala sam'i wa ta'a wacce alliance din tana can ta farko ba san ko mun gane ba waccan ta akaba ta farko ba za su yi shirka da Allah ko dai ba an gane ko ba za su yi sata ba ba za su yi zina ba ba za su zo da yanken karya ba akan ta ce wancan shidda suka koma da musu sha bin nan kuma suka koma da musa'ab kenan wancan sha bin da suka koma da wannan da suka musulunta duk suna kan waccan alliance ta farko yanzu dai zama alliance ce waccan ta farkon dama an yi ta tana can aje yanzu dai zama alliance ce shi ne suka tabbatar sai annabi ya ce mai alassam'i wa ta'a fil nashati wal kasli za ku ji mun ji mun bi sami ina watana mun ji mun bi kan ku kasance kallabi na ƙalu sami ina wa asaina kan ku kasance kamar wanda suke cewa mun ji abin da kace amma mun ki ban bi a sai kun shi kun bi kuma kun shi kun bin fil nashati wal kasal a lokacin da kake cikin nashadi a lokacin da kake cikin kasala eh kaji ka bi kawai umarni ne in aka yi umarni an gane ko inna ma qawlu inna idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na kidan da an yi umarni kawai an ji an bi in kana cikin nishadi ne kaka ce a kawai ni wallahi yanzu je si trofable an ya sallan nan na iya ta example ko ka ce kai azumin nan dai an ya wannan bana ba sai baɗi ba a kawai alal nashadu wal kasal kaji kabi abu na gaba ya ce na wannan faƙati fil usri wal yusr katiyar in aka ce ka bada in aka ce ka bada dukiyarka to za ka bada kana cikin tsanani ko kana cikin yalwa ka san kamar yadda muka wadi satin can kowace satin ne na sama yana daga cikin ibada mai wahala ibadar dukiya ibadar dukiya tana da wahala iya wahala so da yawa zaka gani muna da kuɗi ka samu mutum yana da milfra amma bai iya ba da samfura a cikin sha'anin Allah kuma sai mun yi magana mu ce amu ne gaba gaban manya-manyan musulmai musulmcin muke so an gane ko sahaba radiyallahu alaihim ba haka ba suka yi ba haka ba suka yi in aka ce sha'anin Allah ne kawai tahiyar da shi ake ziryan an gane ko kaga yanzu a wannan tahiyar da muka yi sai da aka gwada mana ya wannan waqaf na Usman Usman bin Affan Usman bin Affan waqaf nashi har yanzu wai wannan garka ce ya bada ta dabino ya bada ta waqaf a musulmi har yanzu kuma tana nan kamar sai aka zamanantar da abin aka maida ta otel otel otel masaukin baki da menene duk kudin in sun zo ana sa su cikin sha'anin addini ladan yana kai ma Usman shekara nawa da mutuwa Usman har yanzu Allah ne bai so ba ladan Usman ya yanki to su badawa suke ido rihe ido rihe ittaqul nar walau bi shiqqi tamra annabi yace ku ji tsoron shiga wuta ko da rabin dabino dabino ne guda gare ka zaka ci sai kaga wani shi ma yana bukata yana jin yunwa tirin rabi ba shi rabi mu yanzu su dan dabino abincin su ne ko to mu sai mu ce ma ko da da rabin loma ta tuwo fasara fasara hadisa a zamanance ko awo kama mayu karibu abinda yake kusantar da haka kenan ko rabin dabino ka ji tsoron wuta Allah ya sa ka wuta kai sadaka da shi ka samu sadaka dukiya tana da wahala illa ma rahima rabbu ka gwada zuciyarka ko yanzu ka gwada zuciyarka ka san wace zuciya ce gare ka doki dai kire ka ce kawai zaka yi sadaka dan tahiyar da addinin Allah zaka yi kaza zaka yi kaza zaka yi kaza ka gara ka ga wai ina ne karhin ka zai kare daga nan zaka gane ya ne karhin imanin an gane ko ka duba umar wani lokaci annabi da ya nemi za a ta yaki a kawo kowa ya kawo gudun shi umar sai ya je raba dukiyar shi da abin da yake da za a ta huka ne ko ya raba biyu saka daidai ya kawo an gane ko annabi ya ce mi ka bar mai iyalanka ya ce rabi na kawo na bar masa rabi kawai to mu yanzu da Allah kana da a ce bugaggen ATM wata dimil ɗinka a zo a ce kwantar ɗin masallaci ya ƙare ya za a yi ka hudu san kamil kuma ka ce barin yi sharshen kwatar eh kwatar ɗin masallaci Allah wani gafara wata ya ji min ɗinka ta wata ka ce kawai na ba Allah rafi na'am za mu iya Allah wani gafara ya ce na bar masu mi ina ce rabi na bar masu ana nan ana nan abbakar ya zo annabi ya ce abakar bai kabar mai illanka ya ce Allahu wa rasulu dukkan komi na kwaso ba abin da na bari kawai Allah ya iya komi na kwaso umar ya ce kai ba iya jayayya da abakar wurin wurin aiki alkhairi abakar ya yi karhin mutum an gane ko Allah mana gafara ya ce za ku ciyar fil usri wal yusr a cikin tsanani ku bada an anneba a cikin sauki ku bada an anneba kar a zo ana nema ka ce kai wallahi ni waɗannan ban da kuɗi kai kuma gashi nan in an bincika ba a rasa ka goma wurinka kuma abin da ake nema bai wuce milfra sai ran da kake da san mil a ce ana neman milfra ka ce a to yanzu na iya bada sayin sa kaga ai abin da aka sai a revoir Allah mana gafara wa ala al-amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar abin da gaba annabi yace ku yi mana mubaya akan za ku dinga umarni da aikin kirki za ku yi hani da mummunan aiki mun gane ko abu na uku Allah subhanahu wataala yake cewa kuntu khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah ku ne fiyayyal al'umma da aka hujjo daga cikin mutane mizan taku shafo din da aka dora muku saboda kuna mi kuna umarni da kyautawa aiki kuna hani da mummuna kuma kuna mi kun yi imani da Allah duk in baka wannan abin sai kuma ka bincika a wace al'umma kake Allah mana gafara abu na hudu malam yace annabi yace wa an taqulu wa an taqulu fillahi wa la takhafuna lawmat lahi zance akan sha'anin ubangiji kawai ku hadi aka a taba addini ku yi shiru kar ku ji tsoron duk wani mai zargi kan ku ji tsoron zargin duk wani mai zargi kan ku ji tsoron duka ɗauri kisa kawai a cikin sha'anin Allah ku haɗi mun gane abu na gaba annabi ya ce wa ala وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعوا منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة yace sannan za ku kare ni in na tahi wurinku za ku tsare ni in na tahi wurinku kamar yadda kuke tsare kawunanku an gane ko yanzu misali mutum ya zo mutum ya zo zai yaƙe ka in kana da ƙarfi ba sai dai a mutu ba kawai ba da kanka za ka shi kenan to haka yadda zaka tsare kanka su tsare annaba haka an gane ko wa azwajukum mutum ya zo gidanka kana kallo kana kallo bai da wani abin wannan kawai ƙarhin ƙato ne zai nuna ma ya ce zai yi ta'addi a matarka kaga sai inda ƙarhin kai gane an gane ko wa abna'ikum kana kallon mutum ya zo ya ce zai ta'addi a ɗanka zai hallaka shi kana ji kana gani ba nan ma aika ka sai dai mutuwa to shi ne annabi ya ce sai in ku iya kare ni irin yannan kare wanda za kuma kanku ko yadda za ku kare matanku ko yadda za ku kare ɗiyanku in na koma zuwa gare ku sai annabi ya ce musu ni kuma abin da zan maku alkawarin shi shine Allah ya maku alkawarin aljanna in dai har kuka yi haka an gane ko walakum aljanna donan done ka gani wannan wani alliance ce wadda babu kamar ta abada a duniya wannan yanzu da tijaratan lan tabu kasuwanci ne wanda babu wannan alama asara a cikin shi in dai kai na faza abinda aka ce garanti ne an gane ko kala sai ya ce ma faƙumna ilaihi sai muka tashi fa baya nahu sai muka mashi mubaya wa akhadha bi yadihi usayd bin na asad bin zurara asad bin zurara sai ya kama hannun annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa min asgharihim a lokacin shi asad abin da ya tsin kayo babba abu ne yace kuma lokacin shi ne karamin cikin su amma ya tsin kayo masu wani abu da ya yi da tabbatar masu da aliyarsu ɗin da ya rike hannun shi sai ya ce faƙala sai ya ce ruwaidar ya ahala ya ku saura mu ba a hankali dusaman dusaman ya ku mutanen ya firib tun da lokacin kaga ai ba a maida ka ba madina annabi bai koma ba asalar madina an gane ko sai da ya yi hijira ne ya maida ta madina da sunanta ya firib ya ce to ya ku ‘yan ya firiba ku saurara ku ba a hankali dusaman dusaman ya ce fa inna lan nadribu akbadal ibl illa wa nahnu na'lamu annahu rasulullah ku sani cewa dai ba mu bugon hantocin raƙumman mu ba mu kashe kamar ya bada misali bin ma kashe raƙunan mu ba har sai dai mu mun riga mun san cewa annabi ne an gane ko kar mu zo mu kakkashe raƙumman mu muna cikin daji in muka kashe raƙumman mu to mi zan mai kenan ya ce to ba ma kashe raƙonmu ba ai dai kun san mun tabbatar sai mun tabbatar cewa shi annabi ne ya ce wa anna ikhrajuhu al-yawma mufaraqatil arabi kafatan ku sani yau kun muka huddo shi wannan annabin nan to mun saba ma larabawa ne duka gaba daya kabilun larabawa duka mun saba masu wa qatalu khiyarikum ku sani doko shi da zakai zai iya janyo mana kisan zababbu daga cikin ku an gane ko ainihin daga shi kasan yaki ne cikin aliyas din ya haɗa musu iri-iri akwai yaki an gane ko ya haɗa musu daga aliyas din zaka ji akwai yaki saboda me ya ce wasan wata a fin na shaɗi wal kasal haka zalika ya ce za a haɗu duk abin da za a haɗu a cikin sha'anin allah ta ji elanin yaki saka shi ne yake ƙara shi kuma bayyana musu yadda aliyas ɗin take yake cewa in kuka amshe shi yau kamar kun yarda za ku kashe manya-manyan zababbu daga cikinku saboda su suna iya cewa za su taba shi ko kuma kun ga alkawarin daukar doka ba ku saba yanzu in kuka she misali manya-manyan naku suka ce za su taba shi kyale shi za ku shi ne ce kun ga za ku iya zuwa kashe shi kashe manya-manyan ku wa an ta'uddakum suyu wa an ta'uddakum suyu sannan za ku tanadi za a tanadar muku ta kubba an gane ko za a daidaita takubba a kan takubba zan ta zo ta hau kawunanku a kan wannan abin da aliyas ɗin da dokta shirin doka kaga in yana bayanin sai ka yi dibin kamar so ne yake ya hana a yi an gane ko shi kuma so ne yake yi da wasu explication yadda aliyar sa da shi dan a yi shige ta ala bayyana bi ilmin yace fa imma antum qaumun tasbiru ala dalika wa ajrukum ala Allah to ku sani akan wannan ko ku kasance mutane ne wanda za su yi haƙuri da wannan abubuwan kuma ladan ku sani yana wurin Allah ladan ku direkta a wurin Allah an gane ko wa ajrukum ala Allah wa imma antum takhafuna min anfusikum jabinatan yace ko jub jubnatan ko jubainatan ko yace ko kuma ku ku ji tsoro akan kawo nan ku saboda kuna masu ragganci ko kuma tsoro ko na makamancin wannan an gane ko fadhalika a'zaru lakum inda Allah wannan yayi zama hankali gare ku ran Allah kinan in kun san ba ku iya hakuri ku nemi lada wurin Allah gwanda ku ce a'a ba ma ya aliyas din nan ba to kuna da hujja wurin Allah da mun mu duki alƙawari ba Allah an gane ko dama Allah ba mu doki alƙawari ba haka ne yake sai ya kwatanta musu an gane ko dan kan ku kasance wala ta kunu kallati na qadan nazara amin ba ali kuwati an kasa tattahizuna dakhalan bainakum tattahizuna imanakum dakhalan bainakum dai ko haka ne ko na'am kar ku kasance kamar wannan wadda take warware sakatta wata ma kuka ce ya ce akai a makka sai ta yi saƙa ta saƙa ta saƙa abu mai kyau kuma sai ta zo ta warware shi kawai ta yi a banza kuma sai ta saƙa ta saƙa ta kaga sai aka ce to kar ku zaman to kamar ita da ku yi alƙawari ku warware kar ku yi haka to shi yana son ya tabbatar muku in dai kun gaba ku yi alƙawarin nan ba to kuna da uzuri wurin Allah an ce mine ne sai ce da mun ba mu yi alliance ba mu alliance din mu ce ta farko zindin sai ka samu ta ko samu ta samu ta insha Allah na'am halu ai kaga yanzu ya yi da musu clear ya yi da bayyana musu yadda ni take yadda aliyas din take sun gane sai suka ce amit anna ya asad kai gusa da Allah gusa ba muri ne santa daga kusan mu karka hana mu baya ai kaga sharhi ya musu amit ne santa daga gare mu ya musu sharhi suka ce to gusa mu daga nan suka ce mai fa wallahi kaga mun rantse ma da Allah la nada hadhihi albay'a abadan har abada wannan alƙawarin aliyas din da muka ban mu bare shi kelkan suwa alfa kil pleu kil ne ban mu bare shi an gane ko har abada wala naslibuha abadan suka ce har ila kuma ba ma zage wannan alƙawarin da muka yi ba mu sha baya mu ce a mu mun sha baya mun fasa har abada na'am qala sai rawi yake baka labari ya ce faƙumna ilaihi fa baya anahu sai muka tashi muka je wurin shi annabi sannan muka mashi mu baya bayan an yi da sharhin nan fa aka alaina wa shurutaha annabi ya amshi mu baya anna a kanmu kuma da sharɗin da ya ɗora mana duka mun yarda wa yutina ala zalika aljanna akan wannan in mun cika shi zai ba mu aljanna an gane ko bala ya ce ma wa hakaza ba ya ala ansaru rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ta'a wan nusrat wal harbi haka ne al ansar mutanen ansar suka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya suka yi mashi alliance akan mi akan biyayya ga Allah kan biyayya gare shi kuma a gare ku wa atiullaha wa atiur rasula akan biyayya ga Allah kuma akan biyayya gare shi wan nusra haka zalika suka yi mai mubaya suka mai aliyar su taimaka ma annabi sallallahu alaihi wasallam wal harbi kuma akan wannan ne suka ma annabi aliyar akan hada yaki in ya tashi su yaki mun gane ko lizalika sammaha ubadatu bin samit ubada bin samit shi yasa yake ce ma wannan mubaya'a bai'atul harbi wato mubaya'a da aka yi ta yaki kenan ita kaga waccan kawai ta magana ce aka yi babu shirka babu sata babu zina babu yankin karya babu babu ita kuma wannan sai ya ce mata hada yaki sai ya sanya mata yake cewa hada yaki an gane ko bala ya ce ma wa ba'da an tammatul bai'a bayan an yi da wannan aliyas din talaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yakhtaru isnai ashara za'iman sai annabi ya ce to ku zaɓi shugabanni goma sha biyu ku zaɓi shugabanni goma sha biyu yakununa naqaba'u ala qaumihim za su kasance su ne kamar me ake ce mashi representant din jama'an nan gaba daya mun gane su kasance representant ne na jama'a yakfuluna mas'uliyatan anhum za su ɗauki responsibility a kansu fi tanfizin bunudi hazihil bai'a dan a tabbatar a yi zartar da wato wannan sashe-sashe da wannan alliance din da aka yi an gane ko faƙala lilƙaun annabi ya ce mutane mun gane wannan faƙala annabi ya ce daga cikin saba'in da ‘yan kai nan ku bani mutum goma sha biyu mutum goma sha biyu din nan su ne responsible ɗinku don a tabbatar da wannan alliance din kan wanda ya sauka daga layi kuma mutum goma sha biyu nan da za ku bani su ne za su ci gaba da in wasu sun shiga su tabbatar da aliyarsu ɗin mun gane ko kamar ku zaɓo mutum goma sha biyu su ne kamar sandikalis da ake hudowa yanzu alasabil misal an aka zo sandika muna yawan ba da misali da sandika yanzu elif sai samu matsala da administration ko da professor a tsarin sandika eske ya tahe da kanshi ya ta in take gyaruwa kuma ya za a yi sai ya zo ya ga affair academic suka ko a suka kai suka sai suka ya tashi sai ya shi administration ya shi ya ga menene a gyara harkai ko suka su ne yake zuwa affair social ne fara sai ya je ya iske a gyara harkai kaga ba shi yake zuwa ba yanzu misali in za a ce kowa ya ta gaba gada akwai matsala tsarin musulunci tsarin musulunci ne ko za ku yi tahiya ku biyu to a ce wane shi ne shugaba ku uku wane shi ne shugaban tahiyar nan bai yiwuwa wani ya matsa ba da izinin shi ba kuma ka gane shugaba ba dole ba sai mai kaza mai kaza mai kaza shugaba zaben shi ake wanda ya cancanta an gane ko kuma zaben shi ake wanda ya cancanta ba kawai ko luman habba wajen babu shi ke zama shugaba da a musulunci an ga kana son shugabanci ba a baka in ka nuna kana so a baka shugabanci ba ba za ko wani ake can a ce gani shugaba ya a a a ce an dura ma mun ma baya an tura maka an gane ko ta wannan zaka gani mu ba zaka gani shugabanci bayan annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar ya aka mashi abubakar ma haka aka mashi umar da aka zo da abubakar ya sa umar ba wasu wuri ne da ya ce ya ce a can ku ya abu ne samun ku nemi shugaban ku liban da ci ƙarshe ne ta faɗo kan shi kana ga shugabanci haka ne to Allah mana gafara annabi sai ya ce masu akhriju ilayya minkum sunai ashara na naqiba liyakunu ala qaumihim bima fihim yace ku huddo mana mutum goma sha biyu daga cikin ku kaga annabi bai ce ba da wani da wani kawai cewa ku huddo mana goma sha biyu kun bai ce wancan yan harkon ba wancan wanda suka fara mu baya a waccan su goma sha biyu a kawai ku hudu mana ku zaɓo mana goma sha biyu su zama mana shugabanni daga cikin ku fatamma ikhtiyaruhum fil hal a nan wurin wannan rayuwar din da aka yi tan baya a nan aka zaɓe su wa kanu tis'an min al khadraj wa thalasan min al aus mutum tara daga cikin kabilar khazraj saboda khazraj ai sun yi aus yawa ko mutum uku kuma daga cikin kabilar aus wa haka asma'uhum mala yace ba ga sunayensu luqaba'u khazraj le representant responsable da aka sa wanda aka zaba nan daga kabilar khazraj shi wannan na farko wanda ya yi masa explanation asad bin zurawa shi shi ne na farko shi ai ya masa explanation da abin yake dan su tabbatar yana daga ciki shi ne na farko bin adas na biyu sa'ad bin rabi'a bin amru na uku abdullahi bin rawaha bin sa'alaba na hudu rafi' bin malik bin ajlan na biyar albarra'u bin ma'rur bin ma'rur bin sakhri na shidda abdullahi bin amru bin haram na bakwai ubadatu bin samit bin qais na takwas sa'ad bin ubada bin dulay na tara daga cikin kabila khazraj wanda aka zaba cikin nuqaba shine al-mandar bin amru bin khunais shine na tara daga cikin kabilar al-khadraj wanda aka zaba daga cikin nuqaba mutum uku kuma daga cikin kabilar al-aus azan ina sha ne mutum uku daga cikin kabilar aus barakallah na'am usaid bin hudayr bin simak an gane ko na biyu kuma sa'ad bin khaisama bin haris na uku shine rafa'atu bin abdul manzar bin zubair wannan su ne na daga nuqaba na aus da aka sanya kenan wannan mutum goma sha biyu su ne annab sallallahu alaihi wasallam ya aje su responsible wanda za su kula da yanayin wato yanayin ana tafizin wannan alias din da aka yi kal a karya alias din da aka yi bala ya ce ma walamma tamma ikhtiyaru ha'ula'in nuqaba akhadha alaihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam misaqan akhar fi sifatihim bayan an zabi wa'annan wakilan wakilan nan annab sai ya sake ɗaukar sabuwar alias ɗinsu idan kaga wannan wakilai zai su ɗauki troisième alias tun da yanzu sun ɗauki waccan ta jama'a yanzu ta kowa da kowa yanzu kuma ta jama'a ce zai su ɗauka da annab sallallahu alaihi wasallam ka san ai nauyi ne zai su ɗauka an gane ko sai an ɗauki sabon wannan shi yasa da an ɗora ka shugaban jama'a ka sani cewa wallahi nauyi ne aka baka ko gobe aka ce za a dora ka shugabanci na jama'a ka sani ba karamin yauni bane aka dora maka kawai ka yi ta roƙon Allah Allah ta ya ka sarke wannan nauyi an gane ko amma mu yanzu in aka dora ka shugaban jama'a sai dai mu dinga ba bi barka hey barka za a more ai wallahi za a ga morewa wai jela bici da ina da al'adar cewa da dora ka ka ci haƙƙin jama'a wanda ka ci haƙƙin mutum daya mu ɗauki example mu ɗauki example da ka ci d-mil guda ta ƙasa wadda ka zo ka ci mil ta zai daɗe eh misali wadda ka zo ka ci mil ta zai daɗe ka yanzu mil ta zai daɗe haƙƙin ka ne kai da shi amma d-mil ta ƙasa fa har yaron da aka haihu yanzu yadda shi a ciki eh ko kuma ka zo ka ci d-mil ta sandika usolle sandikalis ka ci dimil ta sandika kai in tunani ka ga university misali mutum nawa ke da kwai sj a lakol mutum nawa ke da kwai lakol din taku to ka ci ka ci mil faranta wannan jama'a wani hukun aka ta ya ta ya ta ke da kara ganin shi sai sai yau mutum la sara'ir kuma ya sha kuka ya ce ina da haƙƙi a kanka ya kake gani amma shi wannan na mutum ɗaya radda Allah ya so ka da rahama misali zaka iya cewa ka nemo shi ka maida mashi in ya mutu ka nemo iyalan shi ka ba su kai ta roƙon Allah an gane ko amma kai yanzu misali ka ci dimil ta saddika wani ba ka ƙara gane shi wani ba ka san ina ne iyalan shi ba suke ko sun mutu ya zaka yi to Allah bar gafara zandil an taɓa saddika ko Allah kare su annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake dokan saba alƙawari da wa'annan qala lahum sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace yace masu antum ala qaumikum bima fihim kufala ku kaman wato mutane ne akan wasu kaman responsible kuke akan mutanenku wanda za ku kula da su ku kula da su akan tanfizin wannan alƙawarurrukan ka kafalatul hawariyin li Isa ibn Maryam kamar yanda hawariyin Isa ya dora musu kafala an gane ko halal hawariyuna nahnu ansarullah to kamar wannan kafalai wa ana kafi wa ana kafilun ala qaumi ni kuma ni kafalar jama'a ta wato yani musulmi na mutane musulmi annabi ya ce ni ne akan su qalu na'am suka ce mun yarda annabi mun amsa na'am mun yarda kuma ma amsa Allah mu da muwafaka malam yace durusun wa iba darasussuka da zaka doka a cikin nan kuma ka doki lura tatabbu'ur rusul tatabbu'ur rasul sallallahu alaihi wasallam linnas fi manazalihim fi manazilihim wa aswaqihim asharata sana yakshifu lana madal juhd wa ta'ab alladhi badalahu rasulullah annabi da yabi mutane shekara goma a kasuwanni a gida zai nuna maka cewa iya matuƙar ƙoƙarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi iya matsar da annabi sallallahu alaihi wasallam kokari da yayi daga wahala da ya sha a cikin wannan da'awa ka duba ko ina bin sa yake ko ina bin sa yake sai ya isar masu fi da'awatihi wa mada sabrihi wa muwasalatihi lil amal kuma zai nuna ma ƙarshen hakurin annabi sallallahu alaihi wasallam da ci gaba jajircewa shi akan aiki bahaushe ne da ka tambaye shi a haƙuri sai ya ce ma haƙuri sai ma aiki wallahi annabi yana da haƙuri yana da haƙuri kai kuma yanzu sai ka ga responsibility da aka ɗora maka misali sawa aka yi kai dinga yi ma mutane muzakara a masallaci ko kuma an sanya ka ka koya ma wasu yara karatu a makaranta ka yi ta jaje ka yi ta mi ka yi ta kucece kucece kakka ɓata ayyukanka wala tubdilu a'malakum an tahbata a'malukum wa antum la tashurun sai ka zo ka yi wata magana wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allah azim wannan magana wallahi tana iya rusa ma ayyukanka duka ko ka fara kawai ka gani mutane ba su sauraron ka ko ba su bi ka ce kai wallahi mutanen ba su so sai ka wasa a ba wannan bane wallahi da'awa yanda annabi ya dinga bin da'awa ya dinga bi dan Allah ku zo ku bi ya dinga bi kai ma da'iya kai ma mai koyarwa sai ka bi wanda kake so sai wanda suka gane suke zama yanzu ka ɗauki misali da suka musulunta suka gane da kyau suka gane da awai annabi ya ci gaba da bin su ha sai dai kuma wasu can daban wanda ba su gane ba kenan duk wanda ya gane zai biyo kai ya saurari ya ɗauki karatu yadda ya kamata wanda ka gani yana ja da baya bi shi a hankali la yahdi Allahu rajulun wahidun khairun laka min humrin min humrin na'am ka gani ko wa adam liyasi min salahin nasi wa hidayatihi da rishin yanke kauna annabi bai yanke kauna ba akan mutane su shiryu kuma mutane su zama mutanen kirki na'am mala yace ma annabi la yastawhashu min alhaq li qillati saliki kalka sare kalka sa wisha an gane ko akan mi akan gaskiya don wai an ce ma gaskiyar mutanen da suke bin ta kaɗan ne kada ka sare ka yi da kurashe kan ka yi da kurashe masu bin gaskiya wai don sun kasance kaɗan kana da'awa masu bin kaɗan sun kasance kaɗan kar ka sare wa haza dinun sai kumunu fil ardi walau ba da hini wannan addini haza din wannan addini zai tabbato akan ƙasa ko ba yau ba kawai ku dai ku ci gaba fa baka فقد بقي النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة يطارد بمكة ويحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم كدوب شكرا قوم شعب بي أنا كورا شعب مكة أنا مي كشي أكم مكة أنا ولا كان تاشي kai kuma yanzu a addini da wani irin mutum ɗaya gaya ma magana ko mutum bi ka ce na hasa ka ce na hasa haba sai a ce lahu bi qawmin kakka ji tsoro kakka kasance cikin wanda Allah subhanahu wata'ala zai kawo wasu mutane ya canza da kai Allah ya canza wani mutane da kai an shiga uku wallahi kakka sare ma addini kawai addini je ka wala ta khafu fillahi law matalahi duk wani mai zargin zargin da zai yi kakka ji tsoro kai ka sare ci gaba kai hadafin ka menene darne da kire da aka masa a cikin mi a cikin aliyas wala kumul janna ana hamar ta yagan mai Allah ya amsa kayanmu mu kuma muna toshe manya-manyan wurin samun ladanmu kaga ai bai kamata ba hamar da muke hamar da muke Allah ya dan amshi wannan abubuwa to kuma mu kuma ga bonus da Allah ya saka mu salala don mun yi watsi da shi kaga ai la yaliku bina sai mu maido hayyacin mu cikin hayyacin mu mu kama abin da yake shine daidai kaga annabi duk koran shi da ake da wulakanta shi da ake da kashe da ake mai falam ya tatarrafa ila nafsihi al-ya'as min al-intisab bai taba sanya sarewa ba ko yanke alaka ko wani menene eh ya sa ya yanke kauna akan cewa zai samu nasara waja'ahu nasrullahi min ahli madina sai ga nasara Allah ta zo ma annabi daga yan madina sai ga nasara Allah ko gobe ka kama addinin Allah nasara ta zo ma. Nunam, mala yace ma fartihadu wa mulahaqatu la tun la tusna da'i an da'watihi wani tozartarwa wani toshewa da wani wulakantawa batta toshe wani mai kira akan kiran shi wala tamna'uhu min istijabati an-nas lahu wannan abin da aka ba mutane bai hana mutane su saurare ka su bika kawai kai dai tsarkake niyyarka Allah ƙara mana ikhlas malam yace abu na uku at-tafkir fi ikhraj ad-da'wa min khisar alladhi yadrib yudrabu 'alayha a'da'uhu tunanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na yahudda da'awa daga inda ake makiyanta suke bugo kaga yahudda ta daga makka wa fakil hanadiq alaiha ya kukkunce mata duk wani garu garu da aka dora ma da'awar taki tahiya falaqad kana zalika huwa shaghlul ansar shaghil anam wannan shine aikin da al-ansar suka doka na su yi ma da'awa wal himamu alladhi yanamuna alaihi yanamuna alaihi wa yasharuna ma'ahu wannan shine himmar da suke kwana da ita kuma himmar da suke tashi da ita abin ya tsaya musu akan akan kirji ma shu'uri bil mas'uliyatin tare da shi akwai responsibility a kaina wa in lam yatlub minhu minhum dalika ko da ba a tambaye ka ba yana da kyau ka sa wallahi akwai responsibility addini a kaina ko da ba a ce ma kai responsible bane na addini ka san akwai responsibility wallahi addini ne yana bin bashi ka san akwai da an gane ko haisu inna hajar da'iya wa man'ihi وحضر عليه مضطر بالمدعو اكثر من الداعيه saboda sun san cewa in aka toshe wannan mai kira aka hana shi aka tange shi tasirin da zasu samu sai ya yi mi sai ya yi musu tasiri a fara farga mai kira an gane ko yanzu misali in ba ku misali malami gare ku yana koya ma yawon ku karatu sai kuka kora shi kuka hana shi suwa za ku cuta ai an yi cutar yara shi yasa to su yaran da suka gane kora shi da kuka cuce su sai suka tashi suke neman su kare shi an gane ko kenan dole sai an yi takatufu an kama addini dole sai an yi takatufu an hada karhi da karhi an kama addini an kama karatu da karantarsuwa lida kalu shi yasa da suka gane wannan suka ce hatta mata ya na turku rasulullah wai har sai yaushe zan mu bar annabi sallallahu alaihi wasallam yana shan wahala mu kashi cikin mu mana an gane ko mana yace ma na hudu mufaraqat al ahl wal aqarib idza idza asbahu akhbatan fi tariq al da'wa dole ka bar iyalanka da yan kusanka in dai sun kasance wato arkala ce akan wannan tahiyar da'awa duk yan uwanka duk yadda kake da su makusantanka duk in zasu hana ka kira ka Allah su hukan su hukan rabu da su duk in zasu hana ka addinin Allah fa su hukan su hukan rabu da su an gane ko ba abokan zama bane muna fahimta ko malam yace na biya kuma har su rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alhijrati ila almadina ma annahu fi izzin wa mana'in من قوله لأن الأمر الذي يسعى إليه هو أمر للدين لا لنفسه ولا والبدن والأهل yanda ka lura ka ga yanda annabi yayin kwadayin ne hijira zuwa Madina dida ya san cewa yana da kariya cikin mutanen shi ai cutar wanda ake an yi cutar mutanen shi ba shi karan kanshi ba tunda har yanzu suna shakkan shakkan cuta mashi yadda ya kamata cikin mutanen shi yana da kariya amma dida wanda yayin kwadayin zuwa Madina shine aka ce ma akan wannan ne zaka lura cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora hammun kamar bit principal din kariya addini ne ba kariya kanka ba an gane ko kariya addini ne ba kariya kanka ba ko gobe kalka kuskura ka nuna kai kanka kake karewa so kake ka huddo kai wane ne so kake ka a gane kai mene ne a kullun ka sanya addini gaba addini shine gaba mun fahimta ko ba mu gani ba misali Umar Umar bin Al-Khattab ai mun ga yanda ya dinga tsanani akan addini yana khalifa ba an ka taba addini ka shiga uku amma Umar ya yake shi a karan kanshi ya taba fitowa Umar ya isko wata tana cikin yunwa har ta zagi khalifa ba ta sani ba Umar da ya tada hankali da kanshi ya zo ya doki abinci da dare cikin dare yaron da yake bin shi ya ce bari ya doka ya fitan mai daga nan a can lahira kai zaka ɗauki zunubi na Umar ya zo ya tuka mata abincin ya bata ya ce gobe ta iske shi ta iske shi zai mata magana da khalifa ba ta san shi ne ba kai yanzu a ce ma president ya isko kana shi yunwa ya tsaya ya tai magaza ya ɗauko abinci ya tuka tuwo ya yi ba tuwo da miya ya baka ya ba tuwo ba president Allah ba president ba komer bari ka zo governor kai ko ba mu baya ma wallahi ko ba mu baya abada Allah mana gafa Umar din da dai shi ne wani lokaci wani Krista ya zo Krista ne ko shi ya saba a can garin su sarakai yadda ake izza da wane ne ya zo yana neman khalifa umar ya girgiza duniya a ce mai kawo wani can kwata cikin masallaci a ƙasa shi ne khalifa shi yana jiran ya zo ya ga wani mulki wani izza to kaga kenan shi musulmcin ne ake izzazawa ba karan kanka ba mun fahimta ko kai ka kasance mai wara'u mai tsantsani amma kuma ba ana nihin ba ka kasance mai wara'u ka zo kuma asa asa agbara an gane ko ga ka kawai furtusu sai a hankali ka zo da dauda ka zo sai a hankali kuma wai kai ne jagoran wannan din kaga ai bai ba an gane ko ka zo nan kazami da kai gaja a kuma musulunci bai dokan wannan kaskanci bai dokan wannan kaskanci musulunci tsafta ne annazafatu min al-iman an gane ko mana yace ma na shidda kuma اتخاذ جميع الاحتياطات لحماية الدعوة والدعاء لا ينافي التوكل in ka ɗauki duk wasu responsibility ko ka ɗauki wasu duk wasu measure wanda zaka kare da'awa ko kuma ka kare karan kan mai da'awa bai nuna cewa muku da tawakkuli a yanzu kaga annabi sallallahu alaihi wasallam kare da'awa yake su kuma su kare shi shi mai da'awa to kai a duniya akwai wanda ya annabi tawakkali wannan tawakkali yana cikin tawakkali akhadhu bil asbab ihtiyat ka dauki mizir malai yace malama kai wuduhin wa saraha inda al mu'ahadatin aw mu'aqada ala da'wa yace a huddo abu preparo a yi shi clear in za a yi wani alias na da'awa zan mu je kaza kaza za a yi da kaza da kaza a huddo clear wa kad bayyana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lil ansar ma yutalibu minhu hatta yakuna ala bayyi hatta yakunu ala bayyinatin min al-amr annabi ai kaga ya ce musu kaza nake so ku yi kaza ku yi kaza sannan a baku aljanna dan su san suna da hujja sun san yanda al'amari yake kaga har yaki annabi bai boye musu ba duka sai da ya gaya musu na'am falam yakun mustaghillan li adadihim wa uddatihim fa yasturu anhum mushkilati mushkilat التي تمر بها دعوة بل أودها لهم كل ما يخفي به من المحاضرة محاضرة annabi kaga dan bai gai sun zo ba can ya rasa mutum kaza nan da kyale sa mutum kaza yanzu ganin cewa mutum 70 da kai sun zo mashi kaga wani ne ai cewa zai to to mushe dan dai a taru a'a annabi sai da yace to ku tsaya ku kaza kaza ne a dan ku san risk din abin da dan sheda abin in ma akwai mai sha da baya ja baya an gane ko bai gaya musu magana mai dadi ba irin na 'yan siyasanmu na yanzu. 'yan siyasanmu na yanzu, SC suna faɗa mana gaskiya a wurin kamfani. Wasu faɗa mana gaskiya. Sun da ya waɗi abinda suke so ku zaɓe mu mun baku kaza, mun baku kaza. Hanya akwai wani ɗan siyasar da ya zo ya ce to ku zaɓe mu. Amma ni ho sai na fara ƙosar da kaina sannan in muku aiki. Na muku aiki amma ku bari in fara ƙoshi da kyau. In ɗan yi bai zama can can ka can. ko ku ba kwa zaɓe shi ba amma kuma watakila gaskiya ce ya faɗa muku Allah ne ko Allah wani gafara to annabi sai ya faɗa musu danje da rizkin da ke da kai a ciki malai ce ma na takwas sur'atu istijaba ma idraki hajamil khatar alladhi sai da sahilu baina dalil baina dalilu ala tamakkun al-islam min qulubihim sahilu bainahum سيهيل بهم عفوا دليل على تمكن الإسلام من قلوبهم واستعدادهم الكبير لبذل وعطاء من أجله wannan mazan amsa musulunci da sahabbai suka yi 'yan madina al'ansa hujja ce wadda sun ta nuna ma cewa akan tare da sun san an hana musu girman da shi din hujja ce wadda take nuna ma cewa akan musulunci sun ya tabbata a cikin zuciyarsu kuma suna shirye su ba da komi akan shi yanzu kai musulunci ya tabbata a zuciyarka kana shirya akan musulunci kai komi to mu tambaye kanmu Allah mana gafara malam yace na tara hajatu da'awa ila rijalun nasirin laha bukata da ake ta kira kira akan addini da'awa tana bukatar mazaje gwaraka wanda za su taimaka mata misali yanzu sai ba da misali yan agaji ko yan agaji a wa'azuzzuka misali da ake huta da diyawa diyawa daga cikin wa'azuzzuka da ba sa kai daidai ba da ba mai yan agaji haka ne ko da babu nizamin yan agaji da suka ba da rijalun nasirin da littawa an gane ko da diyawa wa'azuzzuka ba sa kai daidai ba yanzu ka duba yadda ake haɗa mutane wurin wa'azi duk sace-sacen da ake ƙalla ma ka ji an ce an yi sata wurin wa'azi ko na motuna da mine ƙalla ma ka ji an ce an yi sata a masallatayyan juma'a dibo yadda ake baza motuna a gari an gane ku ƙalla ma ka ji an ce an tada fagai hwadace-hwadace a wurin wa'azi akwai abubuwa amana da yawa da tsari to da'awa tana buƙatar masu taimaka mata yanzu misalin da'awan bayan agaji su ne ritarun nasirina na mazaje ne sun tashi kawai sun aje komi kawai da'awa suka tashi taimaka mu an gane ku kuma suna da ayyukansu kanka ce a ba su lokaci ne musu da kuma ka duba ka gani nasiri na laha ba tare da wani abu da ake basu ba ba a remiransu ko ba a basu wani abu kawai suna yi ne dan Allah Allah saka musu da alkhairi mana ya ce na goma ya ji tawakku'u aswa'in aswa'an naja nata'ij وأرضها على جميع المستعدين الذب عن هذا الدين نعم kai tawakkuyi in aka ce tawakkuyi ka sa a ranka zaka iya samun kowane irin mummunan mummunan resulta akan wanda duk suke son wato su yi ta'addi akan wannan addini hatta ta tamayyaza safuful ula har sai an bayyane mutane saffi sau na farko wa ya fita al'udura alal mutakhabil kuma a yanke ma wato wanda yake kaskantacce bai da uzurin da zai bada wa ya kunu takhtitu da kaikan ya kasance wannan da za a yi ikhtiyatun da za a doka a kasance biyan prezi ne an duba shi da kyau kamar hutocin da za a doka hanyoyin da za a doka ya kasance an dakkaka an saida su da kyau wala yuta ahadun bai'a illa wa indahu qudra ala wafa'i biha ma as-sabri ala tibatuha kuma kan wanda ya amshi wato bai'a alias sai ya san yana da hakuri akan binta kuma sai ya san zai iya cika ta baya shanye ba malai yace ma na 11 na'am as-sa'yu litamakkun ad-din fil ardi la litamakkun al-ashkhas kowa kai kokari dan ka tabbatar da addini akan kasa ba dan tabbatar da kai karan kanka ba ka huddo kanka a ce a suwa da ne gaba gaba suwa da aka sani an gane ko wani haza kana da manul wahid li ahli bai'a shi yasa aka ce ma garanti guda da aka yi ma wanda suka yi alliance din nan shine ni garanti me aka masu aljanna ba ce ba a sai mala yace ba fala mansibin wala wizaratun wala wazifa ba ce ba ku yi alliance ku ne za a ba lai minister minister in musulunci ya tabbata ku ne za a ba kaza ku ne za a basan nemo mu aiki mu kuma yanzu ai kaga siyasa mu kawai ta mu samu wannan ne ko mu samu aiki mu samu kaza a to da yake ai ba musulunci bane ake ma to musulunci shi dan a tabbatar da musulunci ne ba neman matsayi ba a cikin shi wala makanatu allati yatribu al-ajil ba dan ka samu wani matsayi ba wanda ake nema da gaugatin nan duniya فالدعوة والجهاد وبذل المال والنفس كلها يجب أن يقصد بها وجه الله والدار الآخرة kaga kira ga Allah da zaka yi da duk dukiyar da zaka zuba cikin hanyar Allah da duk wani jihadi da zaka yi cikin hanyar Allah duka wannan zaka yi su ne ka tsarkake zuciyarka kana neman yarda Allah ba dan ka samu wani abu ba a nan duniya kawai lahira ce kake ma an gane ko kaga ai da a ce duniyar ce ake nema wannan wanda suka yi alliance sai ka ji su a cikin su za a yi wane ne khalifa za a yi menene za a duk ba wannan bane kawai su lahirar suke ma an gane ko shine Allah subhanahu wata'ala yace minal mu'minina rijalun sadaqu ma Allah alaihim faminhum man qad nahabahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila an gane ko sun gaskata abinda Allah ya musu alƙawari na aljanna akwai wanda deja sun dai akwai wanda kuma suna jira ba su taɓa sauyawa ko kaɗan kenan kai da ka ɗauki musulunci kawai jihadin da zaka yi da karantarwa da zaka yi da karatun da zaka yi kawai ka nemi lahira da shi ka nemi lahira da shi ka rabu da duniyar nan malam yace na shabi tanzimu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi al-aqaba wa taqsimihim annabi da ya tsara wannan alliance din da kuma rarraba su da yayi waja'alul urafa wan nuqaba alaihi ya sanya masana kuma da wakilai akan su mimma ya sahalul ittisalu bihim wannan yana sauƙaƙa musu communication tare da su wal qudra ala tartibi wa mutaba'a da kuma ikon akan jeranta komi ya je yanda yake da bibiyan komi yanda yake mala yace na sha uku qauluhu da yace ma akhriju ilayya minkum 12 naqiba annabi da yace musu ku huddo mani responsible representant naku guda goma sha biyu walam yukhta walam yakhtaru lahum ma annahu bi imkanihi an yaktara man bay'ahu fi aqbatil ula kaga annabi cewa ku gudu mai bai zaba musu ba ai in ga dama ya ce na zabi wannan wanda kuka bi a ta farko an gane ko min as-sabiqina wa kana adruhu ila 12 kaga na harkon nan su suka fara bai'a aka premier alliance da aka zo jason alliance yana son mutum sha biyu bai ce to ai wannan ba su suka fara premier alliance da mu su sha biyu da za su su kuma annabi yana iya haka sai ya ce a'a ku huddo mani fa atahum alhaq fi ikhtiyar ihtiraman li ara'ihim wa qulihim sai annabi ya ba su haƙƙi su zaba saboda annabi ya girmama su akan ra'ayikan su kuma ya girmama su akan hankulullukan su su zaba da kansu wastafada min zalika taqatun wa khibratun wa khibratuhum bir rijali fi ikhtiyar al-afdal sai kaga sun samu iko da kuma sanin su su zaɓi wanda cikinsu su ne afdal misali an ce ku zaɓi cikin kaza to a ce wanda ake tsinkayen zaɓen watakila shi yana da wani zambi ko wani abu daga cikin ku amma ku kun san kowa ku huddo ku zaɓa ka san aka ce ku zaɓa kuna tahiya nan aka ce ku zaɓo wani ku zaɓo mutum biyu ku turo mana a nan muna zaune sai aka ce ku zaɓo mutum biyu ku turo mana tabbas wanda zan mu tura cikin bidin da mun yarda da su mun yarda da su kuma abinda suka je suka yi hodi da sunan mu duka mun yarda an gane ko kuma abinda suka amso mana mun yarda haka ne inda mu muka tura su malam yace na sha hudu kuma innar rijala alladina ya'uduna lihmayatu rayatul islam wa qiyamud din ala sawa'idihim ghairu alladina yuriduna an ya'ishu ala hamishil hayat in aka ce ma mazaje namiji a musulunci shine wanda yake san kawai ya daga addinin nan shine namiji duk wani wanda ya koma kotan rayuwa ba ruwan shi da sha na addini ku nema mai wani suna ba namiji bane ba an gane ko shi kuma dai ba mace bane ba wanda ba ruwan shi da sha na addini dai ba namiji bane ba shi namiji shine wanda yake son ci gaba addini ya kama addinin nan ya shiga cikin sha'ana addini a sank sir sank su wa'annan su ne mazaje Allah samu cikinsu na'am malam yace na shabiyar anna dinal islam lam yasil ilaina bi suhulati bal ba'da juhdin wa bazal al anfus wal amwal wa mufaraqat al ahli wad diyar musulmin da musali ba da shabiyar zo mana ba kyauta ba zo mana bai zo mana da sauki ba bar dai sai da aka zuba kokari aka zuba dukiya aka zuba rayuka a ƙasa balbar ma har aka rabu da iyallai Okubat bin Nafi shi ne sahabi da har ya shigo cikin Nijar, sahaba annabi har Nijar ya shigo tarihi ya nuna. Okubat bin Nafi ko ya kawo da'awa har cikin Nijar. An gane ko? To kaga jirrabuwa suka yi da iyalansu, kawai da'awa suka shiga. Kai kuma kana zaune gida, ka yi da'awar ba ka yi ba. Ka zo a kama ma da'awa ba ka yi ba. To Allah mana gafara. Mala ya ce na sha shida, fafi bai'atul ula kanar iman billahi wa rasulihi. bai a ta farko zaka ga kawai cewa ku yi imani da Allah ku yi imani da manzon shi wa fi bai'ati saniya kana al-ahadu ala al-hijra wal jihad a cikin tabi kuma zaka lura cewa akwai alƙawari za a yi hijira kuma za a yi jihadi za a yi yaki an gane ko malam yace na 17 min rahmatillahi li ibadihi annahu lam yajiba alaihim al-jihad hatta takuna lahum darun wa ma'awa wa ma'awa ya'wi ilayhi daga cikin rahama Allah akan bayan shi bai sanya musu jihadi ba suna nan suna koye-koye ai bai ce ku yi jihadi ba shekara kusan nawa suna maka ana ba su wahala bai ce ku yi jihadi ba sai da Allah ya bari suka samu gari garin musulunci inda kawai garin su ne to kai da baka da gari ina ka samu damar jihadi kai da baka da matsugunni ina ka samu damar jihadi kullun yawo saka dinga yi da abincinka da komi da komi a sai da suka samu wuri wa kad kanat al madina awwal dar islami malan yace alhali kaga ita madina ita ce gida na farko gari na farko na musulunci sun zamna musulmi garin musulmi madina to sannan aka ce a yi jihadi amma da suna can suna can duk zalunci su da aka yi kawai ku yi haƙuri ku yi haƙuri lokaci bai ba malam ya ce as'ila lil muraja'a tambayoyin da za a ba guda hudu dan kai muraja'a darasin nan gaba daya malam ya ce ma fi ayi sana karatil bai'at al aqaba thaniya wa kam adil ladina hadaru min ahli yasriba a wata shekara ce aka yi Joseph Alliance mutum nawa ne suka zo daga mutanen Yathrib mutanen Madina ma hiya bunudu tilka al bai'a malai ce tambaya ta biyu menene kyarson le titar da aka aje akan wannan alliance din da aka yi kyarson le decree da aka aje tambaya ta uku malai ce kam adadu manistara kam adadu nihtarahum annabi sallallahu alaihi wasallam qaba wa qaumihim mutun nawa ne annabi ya zaba su kasance responsible na mutanen su uskur salasan min aus wa salasan min khadraj kazanu sahabi uku daga kabilar aus kazanu sahabi uku daga kabilar khadraj tambaya ta hudu ta karshe a wannan mala yace ma udhkur khamsa durusin min hadhihi albay'a ka bada labarin darasi biyar na wannan bai'a ita kuma darasi 17 aka yi mala ya fito wanda aka doka lokaci ya ja da yawa nan ya kamata mu tsaya an Allah ya kai mu satin sama muna cikin masu rai da lahiya da iko yin karatu sai mu tashi tala'iul hijra ila madina kamar aka ce tala'iul hijra avangu avant-garde na hijirai da aka zo zuwa madina kenan menene ake cewa da hausa ya ce ba ba jakan ba ne ba kunnuwan ne to kunnuwan kunnuwan da ake gani na jakan na hijira Allah subhanahu wataala abinda muka yi daidai ya bamu ladan shi kuskure da muka yi karamcin ilimi ne Allah shahi shi daga kirzan mai mun gafara shi wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh